بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبص منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدساتها فإن كل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وأجرنا من النار بايعك يا مسلمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا مريتنا 23 ga watan Ramadan hijiran ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina shekara 1441 wanda ya dace yau 16 ga watan biyar shekara ta 2020 miladiya muna cikin tafsirin suratul shu'ara'i mun kwana akan aya ta ɗaya. da sittin a ɗari ɗaya da hamsin da tara za mu tashi aya ta ɗari ɗaya da sittin kan ƙisar annabi luti alaihi salam da jama'a shi Allah subhanahu wa ta'ala ya kazzabat qauma lutin أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كذبت قوم لوط كذبت قوم لوط المرسلين إذ قال لهم أخوهم لوط لا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين
Allah subhanahu wa ta'ala ke cewa kaddabat ƙauma lutin mutanen annabi lut ‘yan uwan annabi lut su ma sun ƙaryata almursali na mandannin Allah sanda aka aiko musu annabi lut wanda shi annabi lut ba ɗan wannan garin ba ne ya je a matsayinsa na baƙo shi ɗan uwa ne ga annabi ibrahim alaihi salam tare suka yi hijira da annabi ibrahim sanda annabi ibrahim yake gwagwarmaya a cikin ƙasarsu a cikin garinsu wanda su mutanen iraki ne wannan gwagwarmaya tasu gaba ɗaya annabi ibrahim ya yi ta ya gama mutum ɗaya ne annabi luki ya yi imani da shi yana yaro matashi sai kuma yarinya budurwa saratu wadda ita ce annabi ibrahim ya aura waɗannan matasan yara guda biyu namiji ɗaya da mace biyu su kaɗai ne suka yarda da duk abin da annabi ibrahim ya gama na wa'azin shi to da suka bar garin shi annabi lutu sai allah ya zaɓe shi ya maida shi annabin allah zuwa ga wasu garuruwa guda hudu wanda yanzu wurin ba gari ba ne ya ma zama ruwa wato allah da ya hallakar da wurin sai ya zamanto ya koma cikin teku amma shi ne teku mara albarka wanda ba a samun kihi a cikin shi ba a samun wani abu na mai rai baya rayuwa a cikin kihin ana kiran shi bahar limayyit mataccen ruwa sannan ba a samun kowane irin ma'adini kamar lu'ulu'u ko zinare babu komai ruwan ne kawai kuma na musiba to iyakar wannan garuruwa guda hudu sadum da ƙauyukanta su ne wannan wurin yanzu idan ka ɗauke shi geographical yana cikin ƙasar jordan jordan wata ke iyaka da iraki da saudiya da kuma syria to yana cikin ƙasar jordan shi wurin da mutane annabi lutu suka rayu to sai allah ya ka annabi lutu ya je wurin ya yi musu wa'adi kaga ba ɗan gari ba ne amma sai aka kira su ‘yan uwan shi kamar yadda muka faɗa ‘yan uwantaka ana samun ta ne ta ɓangare uku idan kuna zaune a nan da magaran wani ya zo daga tasawa wani daga gure wani daga daura wani ya zo daga agadas duk kuka haɗe muka zamna a da magaran to sai a kira min ‘yan uwa saboda ‘yan uwantakar zaman gari guda sannan akwai ‘yan uwantaka ta jini guda dukkaninmu iyan kakanmu guda ne wane ya aihuwa ne wane kuma ya aihuwa ne to wannan ma'ana kiransu ‘yan uwa sannan ‘yan uwa abu na uku wanda addininku ya gama ku kai musulmi ne shi wannan ya taho daga equatorial guinea ya zo da magarin shi ma musulmi ne wannan ya zo daga senegal musulmi ne wannan ya zo daga gambia wannan ya zo daga afirka ta tsakiya duk kuka haɗe a gari guda amma addinin ku musulunci kuma sai a kira ku ‘yan uwa ha'ilau. To yanzu wani ‘yan uwantaka ta annabi lutu da su wacce ce, ‘yan uwantaka ce ta zama a gari guda. Don haka ya suka ƙaryata mursali na manzannin Allah. Mun yi bayani cewa idan ka ƙaryata kowane annabi daga cikin annabawa, daidai yake sauran ma ka ƙaryata su. Domin maganar da shi wannan annabin ya gaya ma kace ƙarya ce, idan za a jera annabi dubu ya zo irin ta ce zai faɗa ma kuma irin ta ce za ka ƙiya don haka nan da wanda kuka yi zamani da wanda ya gabace ka da wanda zai zo bayanka dukkaninsu ka tattara ka ƙaryata su domin manufarsu ɗaya kuma kai ma manufarka ɗaya ta ƙiyawa Allah ce iz qala lahum akhuhum إذ قال لهم أخوهم لوط لا تتقون yayin da ɗan uwansu annabi Lut yake ce musu ala tattakun ya ku bayin Allah ku ji tsoron Allah mana ku kiyaye dokar Allah kada ku bauta ma kowa sai shi ai la ta'buduna illa Allah kar ku bauta ma wani in ba Allah ba bautar gunki san zuciya duk wannan a daina shi abu Allah abinda Allah ya ce haram ne abu a haramta abinda Allah ya ce halaka ne a yarda a halatta sai kuma ya ce musu mi إني لكم رسول أمين ya ce inni da kuma rasulun lalle ni da kuke gani na rasulun manzo ne na Allah ilaikum zuwa gare ku aminun sannan ni amintaccen manzo ne Allah ya amince mini ya zaɓe ni ya zaɓe ni da annabta da manzanci wanda Allah ya amince mishi duk duniya ba za ka samu wani amintacce sama da wannan ba kai ba za su ma yi kunnen doki da shi bare ya wuce shi saboda su annabawa zaɓi ne na Allah amma sauran darajojin da ba ta annabta ba wannan gwagwarmaya ce kai ma ka iya yi ka zama ni na iya yi in zama wancan ma ya iya yi ya zama daman daraja shi ne a same ka annabin Allah manzan Allah ita ce daraja ta farko da babu kamar ita daraja ta biyu shine siddiƙantaka a same ka mai yawan gaskiya ita wannan idan ka tsare gaskiya da amana za ka iya samu daraja ta, ta uku ita ce a same ka shahidi ka yi ƙoƙari domin ɗaga addinin Allah har rayuwarka ta ƙare wajen ƙoƙarin yaɗa addinin Allah kowa zai iya yi daraja ta hudu ka zamanto salihin bawa managarci mai yin ƙoƙari kana yin aikin da Allah ya ce ka yi kana barin abin da Allah ya ce ka bari iyakar ka bakin abin da Allah ya fore maka wannan kowa zai iya zama haka amma ita waccan ta ƙololuwa ta annabtaka babu wani ƙoƙari da za ka yi Allah ya maida ka annabi zaɓe ne ya riga ya zaɓa ya gama duk ƙoƙarin da wani zai yi ba zai iya kai annabta ba shi yasan ya ba a yin wani annabi wanda Allah bai zaɓa ba kuma ya gama zaɓen an gama daga kan manzan Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama an rihe annabta an rihe manzanci shikenan sai dai yanzu kai ka ɗauki saƙon annabi muhammadu ka je ka isar a matsayinka na malami amma ba ka zama annabi ba kuma ba za ka samu darajar sahabi ba kai ba za ka da- samu darajar tabi'i ba ma sai dai kai dan bakin abin da kai an rigai kasuwar ta ci ta gama an ci riba an kare mu yanzu sai dai mu yi kwartan kasuwa gwargwadon abin da muka samu amma ba wai mu a ci kasuwar da mu ba an kare saboda haka nan annabawan Allah su ne mafiya kololuwar daraja a cikin al'umma da aka ce inni lakum rasulun amin sai ce fattaqullaha wa فاتقوا ati'un الله وأطيعون ya ce fattakullaha ku kiyaye dokokin Allah ma'ana ku ji tsoron Allah ku bauta mashi kadai wa atiuni ni kuma annabin da Allah ya aiko muku kuma ni biyayya cikin abin da zan karantar da ku ku mini da'a in koya muku addinin Allah sai ya ce musu mi وما أسألكم عليه من أجر ya ce wa ma as'alukum alaihi min ajarin ban tambaye ku lada ko biya ko ku kawo mini dukiyarku ba ku bani kafin in koya muku addini bare ku ce abin ya muku tsada kyauta ne za a go- koya ma addini saboda me saboda ana so ne ka samu rahamar Allah ana so ne ka zama ingantaccen bawa ana so ne ka zama mutumin kirki ana so ne ka zama nagartacce ka amfani kanka ka amfani waninka ka amfani ƴaƴanka ka amfani iyalanka zamanka na duniya ka ribace shi ka ci riba shi ka more shi sannan wannan zama na duniya moriyar ta ja ka har zuwa ga samun kwanciyar hankali a kabarinka har zuwa ka samun kwanciyar hankali na tashin kiyama ka fito ka shiga aljanna amma kyakkyawan hisabi ka samu aljanna shi yasa ake yin abin kyauta shi yasa ba a biyan kuɗi wa ma as'alukum alaihi min ajar ban tambaye ku ba kowane irin lada ƙarami ko babba in ajariya إن illa الأجر ala إلا على رب العالمين in ajariya ladana ba ga kowa ba yake ba ladan ba ne ba na so amma ba na son na ku mutane ina son na Allah ne A ladana ba ya kan kowa illa ala rabbil alamin sai dai ga ubangijin halittu gaba ɗaya shine Allah shine zai biya ni shine ya aiko ni shi ya sa ni dan shi nike dan shi zan yi a wurin shi nike neman ladana sai me ya faru أتاتون الذكران من العالمين sai ce musu a tatuna dhukurana min al'alami yanzu za ku raka zawwa kuna zuwa ma maza da jima'i a cikin halitta ga mata Allah ya halitta muku ku yi watsi da su amma ku rinka zuwa kuna luwaɗi kuna yin neman namiji ta dubu rashi wanda yake wannan alfasha wannan mummunan hali babu wanda ya fara shi a tarihin duniya sai mutanen annabi Lut wannan mutane su ne mutane na farko da aka samun wannan al'ada a wurinsu shi yasa ce musu a ta'atuna dhukurana alal alami wa tadaruna ma وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم wa tadaruna ma khalaqa lakum rabbukum kuna barin abinda Allah ya halitta muku na matanku Allah ya halicce namiji da mace ya sanya ma namiji sha'awan mace ya sanya ma mace sha'awan namiji ya kawo tsarin yadda za a yi au- a yi aure abin ka same shi ta hanyar halal ya halatta ma auren mace ɗaya ko biyu ko uku ko hudu daga nan in ka ga kar ka wuce daga hudu idan ka ga wata kana so kana iya sallama ɗaya daga cikin hudun can domin ka kawo wata shari'a ba ta hana ba sai dai kai kai tuna da yadda kuka zamana da ita amma shari'a ba ta hana ka ba cewa ka saki wata dan ka kawo ta sai dai kai ka sani wadda za ka kaɗin ba mamaki ba ne ba ta kai waccan ba ba mamaki ba ne daga baya tama saitin hama da gyaran kafiritu ka raka ma daman banye ba to shi ya sanya ake bi a hankali amma dai a cikin mata hudu aka ce ka zaɓa ba a ce maka ba sai kala kaza je ka ka darji Allah ya yi matan da yawa daga nan ga damagarawa ga, ga, ga- ga, ga daurawa ga goburawa ga katsinawa ga kanawa sakkwatawa yarbawa zabarmawa wa wa wa wa wa ga sunan dukka je ka darje ba a hana ka ba amma dukka yi watsi da mata ka dawo kana neman namiji dan uwanka wanda dabbobi ma ba sa yin haka sai yake cewa bal antum بل أنتم قوم عادون bal antum qaumun adun kai haƙiƙa ku mutane ne ɗan ta'adda wannan abin da kuke ta'addanci ne baya da kyau ƙazamta ne kaga na farko idan aka ce kawai mutum ya biya sha'awar shi a wurin namiji ɗan uwan shi mace da mace ‘yar uwarta to kaga ba magana aihuwa an rushe yadda za a ɗan adam zai yadu shi kenan duk wanda ya mutu ya mutu kenan kaga wannan ai ta'addanci ne sai kuma ya ce musulmi قالوا لئن لم تنتهي يا لوط لتكونن من المخرجين To ga jawabin mutanen, ƙalu he suka ce, la'illam tantahi ya Lut, wallahi inda in baka daina wannan wa'azin ba, baka daina cewa abin da muke baya da kyau ba, baka daina shiga harkanmu ba, kana sa mana ido, wai kai mutumin kirki, kana cewa wai a daina kaza a yi kaza, wato mu yanzu da garinmu, da mulkinmu, da darajarmu, da- da da girmanmu, duk ba mu san ba abin da za mu yi sai kai za ka tsara mana to idan ba ka daina haka ba ya kai lut la takunan na minal mukhrajin wallahi za mu yi koran baki wanda ba 'yan ƙasa ba duk wanda ba ma ba ya ma da yanzu mun gano ma zaman sai wanda yake da nationality to in ma baka nationality to dole ne ka koma asalinka na aihuwa shi kuma ba dan garin bane kaga an mushi barazana da ni da kora dama haka ne idan aka duba aka ga kai ba dan gari bane sai a ce kai bako ne sai a fito da maganar bakuntaka idan aka ga kai kuma ga baki nan suna tabka ta'addanci da yake abokan shegantaka su ne ba a magana su kai ne dai da ka zo da abin da ba a so yanzu a ce kai bako ne in wannan ta wuce a kai kuma din dan gari ne to yanzu sai a fito da cewa to a garin aka aihe shi ko kuma dan da jihar ne a'a dan Niger ne ai to ai dan maradi ne ba to ai mu nan da magara ne ya koma maradi mana yayi yanzu kaga a lokacin da ya su fito da bambancin maradanci da da magaranci idan ga dan jihar da magaran ne sai a ce to ai ba dan nan bane ai shi da aka bincika an aihe shi ne a can wajen walalewa kuma walalewa ba ita bace da magaran illa jiha ta gama mu to ya koma can walalewa ya abu to na gano a'a aya da magarin din ma kake cikin re- ba cikin ma i- kasar da magarin din kake da ce to da magarin din ai ba dan birni bane dan zango ne ba mamaki dama dan birni ne dan zango ai yan zango su ne ba su da asali yan birni ke da asali mu ne asalin yan garin wato duk dubarun da za a yi a kawo wani abu da za a kulla tarnaki illa a huto zahiri a ce gaskiya ce ba a so shine ake wannan kewaye-kewaye haka al'ada kowane arne take a duniya haka al'ada kowane marasan gaskiya take a duniya sai ya fito da wata magana wai wadda zai kare kanshi da ita shi ma anan sai suka ce la illam tantahi ya lut wallahi in baka daina wannan wa'adin ba la takunanna minal mukhrajin zaka zamanto cikin wanda za mu kora shi kuma sai ya ce musu mi قال إني لع... لا- قال إني لعملكم من القالين Kala sai ce musu inni li amalakum lalle haƙiƙa ni game da aikinku da kuke na nafa alfasha na luwaɗi wanda alfashen luwaɗi ta yi alfashen da na ƙarfi ta fi zina duk da sharrin zina to luwaɗi ya yi shi sharri shi ya sanya ita zina ana kiranta fahishatan amma shi ita luwaɗi aka ce mata alfahishatu aka zo da ita da ma'arifa saboda ita ce tushen duk wata alfasha ya ce to ni gaba da wannan aiki naku na alfasha dinnan da kuma mummunan aikinku na bautar gumaka da kuke min alƙalina ni mai barranta ne ni wanda ban yarda da shi bane ya Allah ni game da aikinsu na barranta daga wannan aiki nasu ba ni ba aikinsu ba na ƙaunar aikin ba na ƙaunar masu aikin ban yarda da aikin ba ban yarda da masu yin aikin ba don haka rabbi ya ubangiji na رب نجني وأهلي مما يعملون rabbi ya ubangiji na najini ka tseratar da ni wa ahali ni da jama'ata mimma ya amaluna daga abin da suke aikatawa ya Allah ka tseratar da ni da- daga da ni da wanda suka bi ni cikin imani na daga irin wannan aikin kan mi luwadi kan mi bauta gunki wannan shine yake roƙon Allah ya tsare shi sai kuma yace mi فنجيناه وأهله أجمعين fanajjainahu Allah ce sai muka tsairatar da shi annabi Lut wa ahlahu da iyalansa ajma'ina gaba daya ba wanda muka rage cikin iyalansa illa إلا عجوزا في الغابرين
illa ajuzan sai dai wata tsohuwa ita kam ta wanzu filgabirina cikin wanda za mu hallaka kaga mata shi ce amma dan a kunyatar da ita tunda ta zama kafira sai aka ce sai wata tsohuwa ba kuma ka san ba abinda mace ta tsana ita ce mata tsohuwa idan kana so ku shirya da mace ko mun tsohuwa ce iga ganta ka ce ka yara ku gahara daga tawayo ta ce mu ne yaran yanzu ke ke hakki ke wuce ma to sai ta yi wani bashin dariya kaya ba ta ba ta shi ba zahi amma wallahi ko mun tsoho ta kace baba sanda kawai in ta ce mhm to haushi dai kake ba ta dan shi tsohon nan ba san shi take ba mutane ba su san tsuwa amma to mata sun yi kowa kin tsuwa da haka sai Allah dan ya kunyata ta ya bakanta mata rai sai yake cewa illa ajuzan sai wata tsohuwa ita tana nan filgabiri ne cikin wanda za ta hallaka sai Allah yake cewa me ya faru summa dammarna al-akhari bayan mun tseratar da annabi lutu an ce shi ya fita kaman yadda tafsir wannan ayoyin suratul hud suka gaya mana da ayoyin suratul hijri aka ce kai annabi lutu ka sanya iyalanka gaba kai ka bi bayansu wa mudu haizu tumaru wannan ka bi ta inda aka umarce ku ku bi amma wala ya tafiti minkum ahadun kada ɗaya daga cikinku ya juyo ya waiwayo ya gami ake kar a yi waiwayi a yi ta tafiya kawai ku fita a lokacin asuba don haka he suka fita a lokacin asuba suna tafiya bayan su sun gama barin garin mi ya faru sai Allah ya turo mala'ika jibril ya tallaba garin ya yanke iyaka faɗin ƙasai sai ya tallaba su tun daga ƙasan ƙasa yake ɗaga su yake ɗaga su aka yi sama da su sai da aka je gak da sama wannan ta duniya yadda har yadda hatta da wannan suna jin mala'ikun da suke sama suna jin sautin cerar da karunsu da kukan ya kai da haushin karnukansu hasu mala'iku suna mamakin menene ke faruwa muna jin motsin wani abu nan a lokacin nan sai jibrilu ya zare fufuken shi kuma sai ya kifo su haka madadin in sun taho su waɗe sai suka taho a saiti ita ma ƙasar ta taho a saiti bakin inda aka tsage aka tallabo ƙasar ba za a bar shi rami ba sai kuma ƙasar da aka cire sai ta huto kamar dai yadda ake birgi a zare wannan abin mulin to haka suka dawo suka shiga daidai aka matse aka danne sannan aka buyo su da ruwan duwatsu daga jahannama aka kashe kowa to wannan ya faru ne bayan annabi ludi ya bar gari shi yasa Allah yake cewa bayan sun madammarna al'akharina sannan bayan annabi luti ya tsira dammarna sai muka halakar da al'akharina na daban wanda su suna cikin garin me ya faru wa amtarna alaihim matara wa amtarna alaihim matara sai muka biyo su da ruwa amma ba ruwan sama ba irin wani da ake shibka ruwa ne na duwatsu ruwan tsakuwa ne aka yi kowace tsakuwan misali ta kai girman kashin raƙumi idan aka yi ruwan tsakuwar ta kai girman kashin raƙumi ya kake ganin za ta dake ka to kamar haka ita kuma sannan ita tsakuwar nan daga jahannama take ƙarfin bugonta ya fi ƙarfin bugon arshashi in tar da abu tana ragalgaza shi ne ta yi kace-kace da shi sai kuma me ya faru Allah ce fasa a matsar limunzari wato matsar limunzari ruwan da aka yi ma wanda aka ma gargadi suka karyata fasa a yayi muni sai Allah ke cewa inna fi zalika laya Allah ce inna fi zalika lalle cikin abin nan da aka bada labari na annabi Lut da, da mutanansa da yadda Allah hallaka su la aya akwai aya abin lura da za a gane girman Allah sai yake cewa ma kana aktharuhum mu'minin wa ma kana aksaruhum mu'minin sai dai mafi yawan mutane ba su da imani na'am wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim wa inna rabbaka lalle ubangijinka lahuwal azib shine buwayyen sarki arrahim mai jin kai ga bayansa sai Allah ke cewa kazzaba ashabul aikatil mursalin kaddaba ashabal aikata Allah ce kuma ashabal aika mutanen da suke cikin sarƙaƙiyar daji wato wani wuri mai sarƙaƙiya su ma kaddaba sun ƙaryata mutanensu sun ƙaryata annabinsu su ma sun ƙaryata manzannin Allah waɗannan mutanen aika waɗannan mutane ne malaman tafsiri sun yi maganganu wasu suka ce a'a wasu mutane ne daban a'a wani kuma suka ce a'a su ne dai mutanen madayana saboda inda madayana take wuri ne wanda yake da itace mai surkukin daji kamar wanda yake da kurmi-kurmi to su ne ashabul madayana su ne dai ashabul aika kamar yadda ibn kasir ya ce amma akwai malaman tafsir suke cewa wai shi wannan eh, wannan annabi shu'aibu an aiko shi zuwa ga mutane biyu ko uku aka aiko shi zuwa ga mutanen madayana aka aiko shi zuwa ga mutanen aika aka aiko shi zuwa ga mutanen rasi wai wannan ashabun rasi din suka ce su ma mutanen annabi yaquba ne annabi shu'aibu ne to amma zance mafi inganci mutanen rasi ba mutanen annabi shu'aibu ne wasu mutane ne na daban saboda wulakanta su da Allah yayi yaki ma faɗar garin yake faɗa sunan annabi yake faɗa inda aka yi kawai ya ce mutanen rasi wurin wata rijiya rijiya a wani gari take a wace ƙasa take yanzu daidai ina take basu ma da daraja za a faɗe su kuma sun hallaka suna can suna jin azaba nan ana ba mu labarin ban ma san ba ko su wane ne kaga da iya kabulakanci a kai ka arihe ba a ma san ko kai wane ne ba baka cikin lissafi ba ko rubuta sunanka ba ai ba to amma su mutanen al'aika da mutanen madayana duk mutane guda ne su ne dai mutanen annabi shu'aibu to anan abinda aya ta gero kadaba wannan qauma lutin lil mursali kadabat qauma hudin lil mursali kadabat wannan qauma salihun mursali kadabat qauma adin lil mursali duka ana cewa ƴan uwansu ƴan uwansu nan kuma me yasa ba a ce ba dan uwansu saboda anan ita wannan al'aika din wani ƙulmujin daji ne suke bautar dajin wasu wudare da wasu itace suke bauta ma itacen to tunda suna bautar itacen kaga yanzu su ga su matsawa ne kafirai ta hanyar bautar wani ba Allah ba ko sannan kuma can da aka ce madayana aka baɗi sana'a su ta awo da sauran kasuwanci shi abu ne wanda ya halatta ana yin hala a ciki ana yin haram asalin kasuwanci halaka ne sai dai kai in kai haram din a ciki to da suka yi haram sai aka ambace su anan to anan ba a jingina ba annabi shu'aibu da su tunda an jingina su da abin bautar su shi kuma annabi shu'aibu ya bautar wannan abin Allah kada yake bauta ma dan kawai sai aka aka jingina annabi shu'aibu dan uwan su ba ba a ce ba iz qala lahum akhuhum shu'aibu sai aka ce kawai iz qala lahum shu'aibu shu'aibu ya same su ƴan uwantakan ma babu ita tunda su gunki suke bauta ma yanzu tunda an ambaci gunkinsu wannan al'aika ɗin wata itace ne wanda suke bauta ma aka ce su ma masu bautar wannan aika ɗin sun ta manzanni iz qala lahum shu'aibu qala lahum shu'aibu la tattaqu sanda annabi shu'aibu yace musu ala tattaquna ku bauta ma Allah shi kadai mana kar ku bauta ma wani in ba Allah ba sai yace musu mi inni lakum rasulun amin lalle ni ma'aikin Allah ne zuwa gare ku kuma ni amintacce ne sai yace fattaqullaha wa ati'u sai ce ku kiyaye dokokin Allah ku bi abin da yace ku bi ku ahani daga abin da ya hana ku wa ati'uni ni ma ku muni biyayya cikin abin da zo muku da shi sai yace wa ma asalukum alaihi min ajr ban tambaye ku lada ba game da karantar da ku da nake yi sai yace in ajriya illa ala rabbil alamin ni lada na baya ga kowa sai ga Allah ubangijin halittu gaba daya sai me suka bashi awful kayla wa la takunu min al mukhsirin sai ce auful kaila ku cika ma'auni in za ku yi awo za ku auna ma mutane wala takunu minal mukhsarina kar ku kasance cikin masu tauye ma mutane kayansu wannan haramun ne Allah ya hana zalunci sai ya ce musu mi wazinu bil qisdasil mustaqim sannan wazinu bil qisdasil mustaqim idan za ku yi awo da abin da ya shahi sikeli shi ma kar ku yi kwange kar ku yi coge ku bar sikelin nan ya gwada daidai nauyin abin kar ku sa abu mara nauyi ku kame nauyi mara amfani ku saka kamar yadda ake hada ƙasa da wake ko da gyada ko da hatsi kaga ƙasar tana da amfani amma tana da nauyi amma bata da amfani shi waken ne kada yake da amfani sai nauyin ƙasai ya ƙara wa su kelin nauyi a ɗan abin da aka baka kaɗan amma a nauyi yayi kar ku yi haka sai ce musu mi wala tabkhasun nasa ashiya'ahum wala tabkhasun nasa ashiya'am ku daina tauye ma mutane haƙoƙinsu sai kuma wala ta'thaw fil ardi mufsidin wala ta'thaw fil ardi mufsidin kuma yace ku bar yin banna a bayan ƙasa ta hanyar kafirci da kuma hoshi da da su suka fara kirkiro su huto da abin da ake kira duwa mutanen ashabul kahf suka fara alkata mutanen annabi shayyab suka huto da shi a fara yin aikin duwan gaba daya idan ka zo da kayanka na kasuwanci za ka ratsa ƙasarsu ba kayan ƙasarsu ba ne ba a ƙasarsu ba za ka ajiye kayan sai su ce duk da haka sai ka biya wasu kuɗi na ratsa ƙasar transit an baka takarda ka wuce in ba haka ba sai su ƙwace kayan da haka duk wanda zai ratsa ƙasarsu kuma su ƙasarsu ta zamanto hanya ce da ake bi da take haɗa yankunan sham da yankunan wajen yaman da yankunan wajen saudiya da sauransu jama'a tana bin wurin amma sun daɗe wurin suna ta karɓar dukiyar mutane a banza idan ka zo za ka ƙetare ƙasai sai ka biya wajen shiga sai ka biya sun ajiye bariyar bariyar na bincike iri-iri in ka zo da kayanka sai a ce me ke cikin kayan a kaza ne ɗauko ina takardar izinin shiga da huta da aka baka tattaran zai ko kuma tadduwan in a nan ƙasar za ka sai da kayan in ka gwada takardar da aka baka tattaran zai sai a ce to ai kayan sai an ƙilga shi dole dai saboda ka a bata maka lokaci sai ka tsaya ka ba da wani abu kamar yadda yanzu duwan suke idan ka zo daga nan ka ɗauki kabewa kabewa fa daga nan wannan dungu ko daga nan majema kai lodin kabewa za ka kai ta maraɗi kawai sai duwan ya tsaye da bindiga sai ce to daga ina wannan motar sai ka ce daga majema cikin ƙasar dogo in ya duba dai kuma kabewa ce wadda aka yi a ƙasar dogo da dirmiya za ka yi kaga bai ce bai an aurata sai ce to ai ba mu yarda ba ba mamaki an sa wani abu ƙasa so muke a kwashe sai mun ga ƙarƙashin mota kaga hey tsayi da kai ce wai sai ka sarke wannan kabewai yanzu kuma shi ba shi ba zai sarke sai ya koma daman wurin zaman shi ne sai ya zamne ka nemo leburori ka biya su in kai awo kaga in kai lissahi za sarke ma telan biyu a jika hamsin sai ka ɗauki jika arba'in ka ce ya ruwa ma asiri sai ce to shi kenan mun dai taimaka maka jika ka taimaka ka ci haram wallahi ba taimakon da kai lahira sai ka biya in ka ciyar da ɗanka ya ci haram in ka ciyar da matarka ta ci haram in ka kai gidanka kai ka ci haram uwarka ta ci haram babanka ya ci haram ɗan uwanka ya ci haram dan wannan ba aiki bane wannan rishin mutunci ne inda ƙa'ida ne talaka suna da mutunci sai a ce duwanto ku ku biya kuɗi a sarke kayan in babu komi ku biya wannan ɗin wannan ɗin shi haƙƙin da kuka ɓata mashi na tsaidawa ko kuma inda ake lodin ku tura wakilin ku a yi lodin gaban idan shi ya ba da takarda wannan lodin ba komai in mota ta taho ta gwanin takarda kawai ta wuce amma saboda tsabar rishin mutunci saboda shi ɗan Nijar bai da daraja wannan masu aikin da gwamnati da waɗannan ma'aikatan nasa in su ɗayi ne to su kaɗai ne da ƙasai ku bayi ne da kai da na senegal da wanda ya zo daga cote d'ivoire da wanda ya zo daga benin da wanda ya zo daga ina da kai ɗan nijar ɗin dukkan kuɗe ne balma wanda ya zo daga benin inda kuɗi ya fika daraja wa za a samu wani abu a wurin shi shine mai mutunci ba kai ba ba wani magana dan kasa ka huto kar da kai hakan nan aikin banza ba kowa bane kai kai zamna ba da kuɗi kawai kuɗi noru noru kawai ba wata magana ita kaɗai aka sa gaba to waɗannan asa wannan mutanen annabi shabisu suka fara wannan tsiyai su ƙuƙƙulla sharri di yadda za a yi ka gane kasuwanci yanzu in ka lura ɗan kasuwa da duwan deje general na duwan duk kasuwancinka ko kai ne exporter importer ya hika mota mai kyau ya hika gida mai kyau ya hika kaza mai kyau yawai ina ya samu ma'aikacin da sai alwata ya albashi albashi kayan jama'a ne ya masa sharri ya ɓaci in kai kasuwa in ka ci riban miliyan 100 shi yana da miliyan 15 ko 30 a cikin nashi na banza da na gwamnati ire-iren ka nawa ne a Nijar shi yasa sun hiku kudi ke za ka ga 'yan siyasa sun hiku kudi duk wanda aka nada a wani ma'aikata ya hika kudi ya hika 'yan kasuwa ku 'yan kasuwa kun zama injin nika musu ka musu kuɗi ku motsa samu kuɗi kawai Allah ta'ala ya samu dace Allah kiyaye da haka su suka fara waɗannan abin sai yake ce musu mi wattaqul ladhi khalaqakum wal jibalatil awwalin yace wattaqul ladhi khalaqakum ku ji tsoron Allah alladhi wannan khalaqakum wanda shine ya kage halitta ku daga babu wajibillatal awwalin kuma shine ya kage al'ummomin da suka gabata kafin kukuro jibilla shine al'umma danzadan mutane da aka yi da to na farko ma shine Allah ya halice su kenan Allah da ya halice ku ya halici iyayenku da kakanninku ku ji tsoron wannan Allah sai yake cewa qalu inna anta minal musahharin qalu he suka bashi amsa suka ce inna ma anta minal musahharin lalle kai annabi wannan shu'aibu ba kowa bane kana daga cikin mutanen da aka yi ma sihiri ai wannan sihiri ne ya kama kake sambatu kana irin wannan abin ba wani annabta wace ba gaskiya bace sai kuma me ya faru وما أنت إلا بشر مثلنا suka ce wa ma anta illa basharun misluna da haka kai baka kasance ba wani abu illa mutum kaman mu ta kaka za mu yi mu yarda kai Allah ya aiko ka ga ka dan adam kaman mu sai mi وإن ظنك لمن الكاذبين wa inna dhunnuka mu kawai muna zatanka laminal kadibina cikin mutanen da suka wa Allah ƙarya ba Allah bane ya aiko kai ka aiko kanka wai kaga zato ne huski wai ya gaya musu abu ne yaqini su suna zancen zato daman hujjan mara hujja abu uku ce duk inda wani batacce zai yi hujja zaka same ta abu uku ce ko dai ya ce in kai magana ce a'a inna wajadna aba ana ala ummati mu mun samu uwayenmu da kakanninmu suna yi in kuma ba na na biyu ko kuma ya ce abin da kake faɗa ɗin nan ba daga Allah ba ne daga kanka ne daga kai ka ƙirƙira shi ya ƙaryata ce ba daga Allah ba ne na uku ya ce kai ɗin ba ya yarda ba tun da kai mutum ne ai ba ya yarda ba ya bi mutum wai kuma gashi shi ya ce fa bai bin mutum kuma yana bin gunki kaga gunki ai bai kai ba mutum gunki bai kai ba mutum ko ba haka ba kaga ai gunki bai kai ba mutum shi yana da'awar ba ya bi ba wato shi yana da awar bayabu ba wannan mutum amma kuma yana bin gunki wanda hoto ne bitin-bitimi ne na ɗan adam amma yana bai shi to ina wani irin hujja ce wannan ɗan adam mai rai mai hankali ya zo ya ma bayani na ilimi ka ce wai mutum ne ba ka bi shi ba kuma ka je ka sassaka hoton ɗan adam kana mai sujada hoton bai ji bai gani bai magana sai ka ɗaga shi sai ka ajiye shi to wani irin tanakudi ne wannan wani irin tanakudi ne wannan kaga wannan abi ne na tubka da walwata wannan shine duk inda wani mara gaskiya yake to haka za ka samu yana irin wani abi da haka he suka ce kai din nan da haka he suka ce kai din nan illa basharun misluna mutun ne kaman mu inna dunnuka ba ma zatan abin da kake gaskiya ne lamin al-kadibi amin ke zatanka kawai kana daga cikin wanda suke kirkira ma Allah ƙarya sai suka ce fa asqid alaina
أسقط علينا كسفا من السماء إن كنت من الصادقين fa asqit alaina kisfan minas sama'i idan ka zamanto cikin masu gaskiya in ba ƙarya bace kake to sa sama ta faɗo mana ko kuma ka sanya wata azaba daga sama ta zubo mana in kunta minas sadiqina in dai kai mas- mai gaskiya ne kaga wai madadin su ce in gaskiya kake yi Allah ka shiryar da mu mu gane in kuma ƙarya ce Allah ka gane da mu ƙarya ce biki ta ko ba haka bai kamata su yi masu hankali waye suka ce in gaskiya yake to ya sa sama ta faɗo musu ba za su yarda ba wannan ita ce al'adar duk wani kafiri haka yake fara ba ga gaya ma annabi ba suka ce mu ba za mu yi ba imani da kai kwata-kwata ba za mu yarda ba mu ba abin da kake da shi kai manzan Allah ba za mu yarda ba wa qalu lan nu'mina laka hatta tafajjirna min al-ardi yanbu'a har inda suka ce aw tusqit alaina aw tusqit as-samaa alaina kama aw tusqit as-samaa kama za'amta alaina kisban aw ya'ti billahi wal malaikati qabila suka ce manzo Allah ko ka sanya wani dutsi wani azaba ta zo mana daga sama yanki ya fado mana daga sama ko ka zo da Allah ko su zo da mala'iku kabila kabila a wani wuri suka ce wa idh qala allahumma in kana hadha huwa alhaq min indika suka ce allahumma ya allah in kana hadha huwa alhaq min indika in dai wannan qur'anin gaskiya ne daga gare ka yake wajen su ce to Allah ka shiryar da mu mu bi shi sai suka ce fa amqir alaina hijaratan minas sama'i imana ruwan duwatsu daga sama mun ki ba za mu ba dan Allah akwai hankali wannan hankali zai yi wannan mai wannan abin mai hankali ne to kaga ashe al'adar kowane kafiri ne ya raka rantsarantse yana neman masiba ta hwado mishi yana neman azaba ta zo mishi yana neman jaraba ta rihe shi yo jarabar da ake gudun ta kai kana neman ta shi ya sanya a farko farkon da'awa da aka fara ta sunna ba haka aka ta yi ba idan abin da ake waɗannan in gaskiya ne ai guruguru da ni ai kace kace da ni ai ba haka ya kamata ka ce ba dan kana sakarai ne da qur'anin da kake dora akan ka da ka bude shi ka karanta sai ya ga me irin wannan ɗabi'a daga iblis sai kafirin zamanin annabi shu'aibu sai kafirin zamanin annabi salihu sai kafirin hefir auna sai hamana mutanen banza suke haka yaushe ne zaka kalli abu ka ce in gaskiya ne wai amma azaba a'a in gaskiya ne Allah ka ganar da mu in ba gaskiya bane shi ma Allah ka rular da mu mu bari ba haka ya kamata mu yi addu'a ba to suka ce a saukan musu da azaba ni Allah ya ce qala rabbi a'lamu bima ta'malun Allah ya ce rabbi a'lamu ubangiji na shine mafi sani shi yake da sani bima ta'maluna ga abin da kuke aikatawa aikin da kuke in ya cancanta muku azaba Allah ya hi ku ya hi ku sani ni ma hi sani a alamu bikum shine mai mafi sani gare ku in kuntum fa in fa in kuntum in kun kasance tastahiquna zalika kun cancanci haka sai Allah ya muku sakamako da haka din fa huwa gaira zalimin lakum bai zalimce ku ba in ya muku haka in kuma ku cancanta ba sai wani lokaci Allah ke da iko ba ni nake zuwa ba ko bana ba Allah umarni sai ce musu mi fa kadzabuhu fa akhadhahum adhabu yawm dhillah fa kadzabuhu sai suka ƙaryata annabi shu'aibu alaihi salam fa akhadhahum fa akhadhahum al'azabu Allah ya ce sai muka damke su da azaba yawmuz zilla a wani wuni da aka musu wata inuwa menene wunin wannan innahu kana azaba yawmin adid innahu yadda lamarin yake kana ya kasance azaba yawmin azaba ce ta wani wuni azimin mai girman gaske wato su mutanen annabi shu'aibu an musu nau'in azaba guda uku saboda izgili da suka yi guda uku na farko sun taba ce ma shu'aibu la nukhrijannaka ya shu'aibu walladina amanu ma'aka min qaryatina aw la ta'uduna fi millatina za mu fitar da kai daga cikin garinmu da kai da wanda suka yi imani da kai kaga barazana ce ta kore shi ko to su ma sai Allah ya kore su daga garin ya musu azaba sai garin ya dauki girgiza ko garin ya dauki wani zafi da ba a taba yin shi ba degire ya kai degire 80 mutane suna kamar sa mutu babu sanyi amma kuma kafiri kadai yake jin wannan azaba mumini baya jin ta gashi ana wuri daya gari guda shi annabi shaibu bai jin wannan musibai su kuma suna tsananin jin wannan musibai abu na biyu sai suka huta kowa na yawo yana barin gida don neman inda zai je ya fake ya ji sanyi kaga korar da suka ce za su mishi su an kore su daga nan sai inda suka ce ma annabi shu'aibu ta amurka أن نترك ما يت... وانا تأمر قالوا يا شعيب وصلواتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا وأن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك إنك لأنت الحليم الرشيد suka ce ya shu'aibu a salawatuka ta amurka yanzu sallolin da kake inna su suke umarninka an naturuka ma ya abudu aba ana mu wai ka sa mu bar abin da iyayenmu suka yi abinda muka gada uwaye da kakanni wannan sallolin naka ne suke cewa ka umarce mu bari innaka antal halimur rashid wai lalle kai mai hakuri ne kai shiryayye suna fadin haka ne ta iska izgiri da raini to wannan izgiri da raini da suka yi sai Allah ya sanya girgizar ƙasa ta kama su wurin ya raka rawa rawa yana neman ƙasa tana neman tsagewa da su kaga azaba ta uku a ta biyu azaba ta uku sai ɗaya daga cikinsu sai ya je ya ji wani gajimare ko girgije ya yi kamar in wannan da yake ta lillimi sai ya ji akwai sanyi a wurin sai ce ma 'yan uwanshi ku zo nan akwai sanyi kowa ya zo ya ji da gari zafi ya yi yawa ana neman inda za a ji sanyi yanzu an zo wannan wuri akwai sanyi sai gaba ɗaya duk kafirai suka taru manyansu da yaransu da matansu da komai nan an bar gari da dukiya da kayan kasuwanci mai shago ya rihe mai kanti ya rihe mai kaza ya bari mai kuɗi ya ajiye ma'aikatan banki sun bari ma ne ne kowa ya bari ko an koma dangin sanyi to yanzu da suka taru a wuri ɗayan nan sai Allah ya aiko wata wuta a cikin wannan hadarin da kuma wata tsawa sai ta zo gaba ɗaya hadarin sai ya narke ya zama wuta sai ya faɗo musu ya kashe su gaba ɗaya kaga an musu azaba guda uku an kore su daga garin dukiyar da suka yi ta wahala wajen tarawa komi bis taba ba sun bari gidajen da kai wahala ka gina ka shirya ka wane ne ka fita ka bar shi ka haɗe da girgizar ƙasa kana gudu ka je ka samu ɗan wurin da ka fake kuma a wurin da ka fake ɗin azaba ta zo tarihi ka gaba ɗaya ana aka hallaka su gaba ɗaya aka tsare da su shi yasa Allah ya ce fa bu'udan li qaumin zalimin a wannan nisanta da rahama Allah ta tabbata ga mutane azzalimai mutanen annabi shu'aibu kaga su ma Allah ya hallaka su sai Allah yake cewa إن في ذلك لآية mm, وما كان أكثرهم مؤمنين inna fi zalika Allah ce cikin wannan abin da aka bada labarin annabi shu'aibu da al'umma shi la ayatan akwai aya abin lura da sa mai hankali ya gane girman Allah ya bi Allah amma dai wa ma kana aksaruhum mu'minin al'adan mutane mafi yawan mutane ba sa imani sai Allah ke cewa وإن ربك لهو العزيز الرحيم wa inna rabbaka lalle ubangijinka Allah lahuwal aziz shine buwayayyen sarkin da ba abin da ke buwaye shi arrahim shine maji kai ga muminai bayan Allah kenan shi al-aziz ne fi intiqamihi cikin yin azaba shi ya gagari wanda kowa Allah ya gagare shi in zai mishi azaba to ba ka da inda za ka yi ka gagar Allah zai Allah zai iya kama ka sannan Allah shi arrahimu ne li ibadihi almu'minina ga bayin shi mu'mine duk sanda azaba za ta zo sai Allah keɓance bayin shi mu'mine shi yasa jama'a mu zama mu'minai dan mu samu tsira a duniya mu zama mu'minai dan mu samu tsira a lahira mu zama mu'minai dan mu kauce ma azabar Allah ta duniya da ta lahira mu kauce ma hushin Allah duniya da lahira mu kauce ma talauci duniya da lahira mu kauce ma sakamakon musiba duniya da lahira amma idan muka zama fasikai a nan duniya ba za mu kauce ma azabar Allah ba ba za mu gagare ta ba a lahira kuma ba za mu gagare ta ba me amfanin mu zamna nan duniya ba a ji ba daɗi lahira ba a ji ba daɗi ka san malamai suka ce duk duniya daman mutane guda biyar ne na ɗaya mutumin da yake a nan duniya mai arziki komi cikin lafiya ba ya da matsalar komi kuma gashi yana da imani da nan ya ji daɗi a duniya da ya muke shiga da janna sai mutum na biyu mutsiyaci ga mutsiyar- ga tsiyar abinci ga tsiyar rishin gurin kwana ga tsiyar sutura ga tsiyar kaza ga tsiyar kaza kuma ga tsiyar sallah nan duniya bai ji ba daɗi lahira kuma daga ta- wannan kuma lahira zai tahi wuta me ya sanya saboda kasancewar shi ba mutumin kirki ba sai kuma mutumin da a nan duniya mutumin kirki ne amma babu arziki ya wahala amma idan ya aiki da wannan abin da ya daure ya ba Allah sai wannan wahala ba za ta tarce ba sai ta- ta ta kare a nan duniya sai kuma mai arzikin duniya amma kuma ya ƙi yin ibada sai ya zama to mawarcin lahira sai arzikin ya ƙare a nan duniya ya hada a lahira sai kuma na biyar ɗinsu wanda shi yana nan a tsakatsakiya malamai suka ce su hudu ne ba ka samun wasu wanda ba wannan ba to mu yi ƙoƙari in so samu ne mu zama to masu arzikin duniya masu arzikin lahira ya ake samun arzikin duniya da arzikin lahira idan muka kiyaye dokar Allah muka karanta alƙur'ani muka yi aiki da alƙur'ani muka janye hasada daga cikin zukatanmu muka rangwamta ma 'yan uwanmu muka kyautata ma iyayenmu muka kyautata ma magabatanmu muka yi tausayin ƙanananmu muka faɗi gaskiya ya junanmu muka yi adalci ga iyalanmu da matanmu to sai Allah ya ba mu arziki gwargwadon yadda ya ga dama zai ba kowa rufin asirin shi Allah ta'ala ya samu dace je gaba malam
وإنه لتنزيل رب العالمين Allah sai dawo yake magana da Alƙur'ani shi wannan Alƙur'ani da aka ba ku labarin shi tun farko wanda aka ce muku wa ma ya'tihim min dhikrin minan rahmani muhdathin من ذكر من الرحمن مهدث إلا استمعوه وهم يلعبون a farkon surar nan ai an ce muku babu wani sabon labari ko zikiri an bato da zai zo daga wurin Allah sabo a wurin mutane amma kuma daman akwai shi a wurinmu ne yake saba sai mutane sun zamanto suna yin wasa da shi to shi wannan alƙur'anin shi Allah yake magana yace wa innahu lalle shi wannan alƙur'anin latanzilum latanzilu rabbil alamin wallahi sabkakke ne daga Allah Ubangijin halittu ga baki daya, an zala hullahu alaika, Allah ne ya saukar da shi gare ka ya mandan Allah, wa auhahu ilaika ya yi wahayin shi zuwa gare ka ya kai manzan Allah sallallahu alaika wasallam. Allah ne ya saukar da Alƙur'ani ba maganar ɗan adam ba ne. Sabka Alƙur'ani kala uku ce, akwai sabka Alƙur'ani daga Allah zuwa lauhil mahfuz. akwai sabka alqur'ani daga lauhil mahfuz zuwa baitul izza akwai sabka alqur'ani daga baitul izza zuwa ga mandan Allah sallallahu alaihi wasallam sai Allah yake cewa نزل به الروح الأمين nazzala bihi ruhul amin wanda ya sabka da shi aka ba ya sabko da alqur'anin nan daga wurin Allah zuwa ga manzon Allah shine ruhul amin amintaccen mala'ikan nan an kira mala'ika jibril ar-ruh an kirayo annabi isa ruhullah an kirayo wannan qur'ani ar-ruh ko an kirayo wannan imani ar-ruh ruhan min amrina shi kanshi ƙur'anin aka kira shi ruhu ko ta nazali mala'ikatu bin ruhi kaga ruhu ɗin nan alƙur'ani ne ashe abinda zai raya mutane shi ne arru to shi mala'ika jibiri shi ne ruhul amin shi amintacce ne a wurin Allah amintacce ne a wurin mutane amintacce ne a wurin mala'iku babu wanda bai amince da jibirili ba sai fasiki sai kafiri kamar yadda yahudawa suka zamanto makiya ga jibril qul man kana aduwwan li jibrila wa minka qul man kana aduwwan li jibrila fa innahu nazzalahu ala qalbika bi idnillahi musaddiqan lima bayna yadayhi wa hudan wa bushra lil mu'minin qul kace musu man kana aduwwan li jibrila duk wanda yake kiyayya da jibrila fa innahu lalle shi jibril da dalahu ala qalbika shine ya sabkar da wannan qur'anin fi qalbika cikin zuciyarka bi idnillahi Allah ya mishi izini yayi haka ba shine ya ga dama yayi haka ba musaddiqan qur'ani yana gaskantar da lima baina yadayhi littattafan da suke gabanin shi na attaura da injila da wanda aka ba sauran annabawa sannan wahudan shi shiriya ne wa bushira albushir ne lil mu'minina ga masu imani da aka yake cewa nazzala bihi ruhul amin ala qalbika ala qalbika akan zuciyarka cikin zuciyarka Allah ya sabkar da alqur'anin nan ya turo jibril ya kashi ka hardace shi litakuna minal mundari dan ka kasance cikin wanda za su yi gargadi bilisani arabiyyin shi qur'ani ya zo ne bilisani arabiyyin da harshen larabci bayyananne larabci shi ne harshe mafi fasaha duk wani harshen da ba larabci ba bai kai larabci fasaha ba ingilishi bata kai larabci ba faransanci bai kai larabci ba shinuwanci bai kai larabci ba jamusanci bai kai larabci ba pociganci bai kai larabci ba suwahilin ba su kai larabci ba hausa ta kai larabci ba bare zabarmanci kuma ɗan ƙaramin yare karwar ba zai yi ɓata rai ba an gane ko duk waɗannan ba su kai larabci ba larabci shi ne harshe yalwatacce da haka da shi aka sabkar da alkur'ani sai Allah ke cewa wa innahu shi alkur'ani lafi zubirul awwalina yana nan a cikin zuburul awwalin takardun littattafan annabawa na farko akwai tarihin alkur'ani an ambaci zuwan alkur'ani a ciki kamar misali littattafan da aka ba annabawa tun daga kan annabi Nuhu har zuwa kan annabi Isa babu wani annabi da ya zo ba a bashi ba labarin alkur'ani da malamin alkur'anin annabi Muhammadu cewa akwai wani babban littafi da zai zo da zan aiko shine alkur'ani akwai wani babban manzo da zan aiko shine annabi Muhammadu idan ya same ka kai ka bar naka ka bi shi idan bai same ka ba ga ma al'umma ka duk wanda ya sa ba su bi shi sai kuma mi أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل ألم يكن لهم آية shin bai isa bai zama alama da za ta nuna gaskiya alkur'ani ai imani da shi an yu'allamahu ulama a bani isra'il malaman banu isra'ila sun san alkur'ani sun karanta shi malami bai zama malami sai malamin da ya karatu kuma karatun na gaskiya in malami ya yi karatu ya rai ya hasa aiki da karatun in ana kidaya jahilai da shi ake kidayawa to ulama'u bani isra'ila malaman banu isra'ila wanda ake fada a nan kama abdullahi dan salam malami ne ƙwararren malami wanda a zamanin shi duk malamin da ake da shi sai dai ya ƙasa da shi ba sama da shi ba ko kunnen doki bisi ba da zai musulunta ya zo wurin manzan Allah ya kalli manzan Allah ya saurari manzan Allah ya kalli ta dattafan shi ya duba sirar manzan Allah a cikin dattafan ya duba ya ga shi ne sai ce kai lalle wannan shine aka aiko kawai dai ba yaran mu bane haka Allah ya ga dama ai Allah yana abin da ya ga dama shi yake da iko ba mu ba ni dai na bi sai ce manzon Allah zan ma tambaya guda uku la ya'lamuhunna illa nabiyyu a yau ba wanda ya san sai annabi ne kadai zai san wannan tambaya in kai ba annabi bane ba ka san su ba manzon Allah ce to ita tambayar ka yace wani abinci ne farko idan ɗan aljanna suka shiga aljanna me ake fara ba su sai manzo Allah ya ce wannan tambayoyin yanzu yanzu nan Jibril ya gaya mani sai ya ce zaka adul yahudi daman Jibril ko yahuda ba sa san shi saboda baya ruha musu asiri me yace maka yace ya ce abincin da za a fara ba yan aljanna wani kihi ne da ake kira nun hanta shi ce ake yankowa a gasa duk yawan yan aljanna kowa sai ya samu wannan hantai isa ta fara tabawa su mun tabi yace gaskiya ne haka nan ne yaje to ya manzan Allah menene farkon alamun da zai fara faruwa cikin alamun tashin kiyama yace jibril ya ce mini wata wuta ce za ta koro al'umma daga gabashin duniya su nemi mafaka a yammacin duniya yace shi ma wannan gaskiya ne yace to ya manzan Allah me yake sa da ya kama da uban shi ko ya kama da uwar shi ko wata rana a in an samu ciki sai ya zo namiji ne ko kuma ya zama mace ne sai yace shi ma jibril ya gaya mini sanda za a yi saduwa tsakankanin mutum da matashi idan wannan saduwa Allah ya kadarta za a aihi yawo idan namijin ya fara kawowa kafin macen so wannan dan da za a haifa zai zama namiji idan macen ta fara kawowa kafin namijin sai wanda za a haifa ya zama iya idan kuma a'a sun zo daidai ne lokaci guda amma dai yawan ruwan namijin yarin jayi na macen ya yi shi yawa sai ya yi kama da wajen uban ko shi ko ‘yan uwan shi idan yawan ruwan maniyin macen ya hi na namijin sai ya yi kama da ita ko ‘yan uwanta ya ce wannan shi ne zancen wa wanda ya san wannan amsa sai he annabin Allah lalle kai annabi ne to amma ina so zan shiga nan ɗaki ka samu wuri ka ɓoye ni ka kira yahudawa ka tambaye su wane ne abdullahi ɗan salamu don in na musulunta za su zo su mini sharri mutanen banza ne ba abinda suka kware da shi sai sharri da watsa mutane sun iya wajen haka amma ka tambaye su wane ne ni kafin su san na musulunta sai annabi ya aika yahudawa suka zo sai ce musu kai ni wai ina jin wani labarin wani da ake kira abdullahi ɗan salamu ni waye shi wani abdullahi ɗan salamu ɗin suka ce kai abdullahi dan salam kuka ce suka ce khairuna ibnu khairuna ai malamin mu ne dan malamin mu babban mu dan babban mu mai daraja dan mai daraja jikan masu daraja wali dan wali babba dan babba mai girma dan mai girma shine har da ka zo ka rika tambaye wai wane ne shi abdullahi dan salam ai a ciki yace yanzu a cikin ku Abdullahi dan Salamu nan shine malami suka ce in aka ce ilimi in an ce Abdullahi dan Salamu to ilimi ya kare babu wani mutumin da zai cewa Abdullahi dan Salamu jahili ne kuma babu wanda zai cewa Abdullahi dan Salamu mai bin son zuciya ne babu mai cewa Abdullahi dan Salamu bai san ba gaskiya babu mai cewa Abdullahi dan Salamu suka wasa Abdullahi dan Salamu sai manzo Allah yake cewa me kuke cewa in ya musulunta suka ce habba yaya ma za a yi ya musulunta Abdullahi kamashi ai ya karhin yabo wani sai dai a bishi in muna roƙon Allah ma karhi daga musulunta kawai sai Abdullahi da man labule ne kamar nan sai ya bude ya wuto ce ashhadu Allah ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah sai suka ce sai suka ce sharruna wa bin sharruna da man lalatacce ne jahili ne dan jahili bawa dan bawa bakin alkalami ya bushe ya ce ƙarya ku kaga yanzu yanzu ya ce to don in gaya ba su wane ne yahudawa to wannan abdullahi dan salam ya bayya ya san alƙur'ani kaman yadda wannan ba aya ba ce sannan suleiman al-farisi ya san ayoyin alƙur'ani wannan ba baiwa ba ce shine bai zama ba aya an yi allimahu ulama'u bani isra'il a ce malaman banu isra'ila sun san shi sai kuma Allah ke ce mi walau nazzalnahu ala ba'd al-ajmin to ai mallan lokacin yayi wannan kuma sabon labari ne sai mu takaita ana ubangiji Allah ka gafarta mana Allah ka samu cika da imani Allah ka shiryar da mu Allah ka yi albarka ga rayuwar mu Allah ka ganar da mu addini na gaskiya ka ba mu ikon aiki da shi Allah ka ganar da mu ƙarya ka ba mu ikon guje maka Allah ka zamanar da mu lafiya marasa lafiyar mu Allah ka ba su lafiya wanda muke da lafiya Allah ka ƙara mana lafiya wanda suka mutu Allah ka ji kansu Allah ka musu rahama Allah ka sa aljanna ce mako musu Allah ka karba mana ibadojin mu Allah ka karba mana addu'o'in mu Allah ka raba mu da tsaduka yi wanda suke nihin mu da sharri Allah ka mana kariya daga sharrin su wanda suke kawo mana ta'addanci Allah ka kare mana wannan yan ta'addan ya Allah ka zamanar da wannan kasashe namu lafiya ya Allah ka raba mu da jahilci da zalunci da lalaci ya Allah ka raba mu da jahilci da zalunci da talauci wannan ababe guda uku sune hadarin rayuwa Allah ka raba mu da shi Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid Allahumma aminna fi awtanina wa aslih ulata umurina fi man khafaka wattaqaka wattaqaka ya rabbal alamin Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha أنت وليها مولاها اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أنت على به منا أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت نستغفرك وأتوب إليك سبحانك اللهم بحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك وأتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الله سيكون جيش الأفيا سيدي أنا أنا أنا